أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أن مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatu mai albarka a cikin wani littafi mai suna muktasar sayil bukhari wanda aka fi saninsa da suna a tajirai da sarari a hadis jami'i sahi a satin da ya gabata mun tsaya a kan sabon babi shine babu salati fi sotohi walimimbari walkashabi kuma insha Allah wadanda za mu tashi wadda shine babin da yake magana akan a salatu fi sotohi hukuncin sallah wato kina akan rufi sallah akan rufi kamar misali ga masallaci yanzu a ce akwai hawa daya na stairs mutum ya hau kai ya yi sallah alhali limaminsa yana nan kasa shi kuma yana sama ya bi ko kan rumfa ko kuma kan wani abu wanda yake mai tudu shine saduhu ko kuma shi liman din yana can mamu kuma yana kasa menene hukuncin wannan da kuma yin sallah akan mimbari ya halatta liman ya hau kan mimbarin da ake kudu ba ya sallah kai ko kuma bai halatta ba wal khashabi ko kuma wani ice mai tudu musamman wani abu mai tudu kawai ice wanda za a jeranta ko kan benci ko wani abu makamancin wannan liman ya hau kan benci ya ma mutane sallah ko liman yana kasa mamu suna kan benci ko wani abu da ya kama da akan ya zama dai kamar yana magana ne akan idan an samu sabani tsakanin mamu da membari ai mamu da limami limami yana kasa mamu yana sama ko mamu yana sama limami yana kasa menene hukuncin sallah akan irin waɗannan hali hadisin mu na farko a cikin wannan an karwa daga sahal bin sa'id as-sa'idi radiyallahu anhu wa qad su'ila min ayyi shay'in al-minbar an tambaye shi shi sahal bin sa'id as-sa'idi kenan aka tambaye shi to minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga menene aka yi shi kasan mutane minbarin masu suke sassa na menene minbarin wani irin nauli na ice aka yi shi ko kuma karfe aka yi shi ko ciyawa da sauransu ko kuma nau'in kasan da aka gina aka tudun mimbari shi ne suke so tambaya faƙala sai shi sahal bin sa'ad a sa'idi allah ya dada shi sai yake ce musu ma baƙiya bin nasi a alamu minni duk a duk duniyan nan yanzu babu wanda ya rage a cikin mutane wanda ya fi ni sanayya akan wannan mimbarin babu wanda ya fi ni sanin wannan mimbarin da abin da aka yi shi a duniyan nan a yau babu wanda ya fi ni ya'ani wai wanda suka fi shi sanin sun mutu sun kakkare wanda ya mimbarin baya duniya wanda ya sa a yi mimbarin baya duniya wanda suka ɗauko mimbarin duk wani wanda yake da masaniya a kan mimbarin to duk sun kare babu wani wanda ya rage fiye da shi a cikin wanda suka suka abin nan sai ce huwa min asalil ghabati shi mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam daga icen goruba daji aka yi shi icen goruba kaga goruba wani lokaci da goruba da giginya akan tsaga su sai azara da su saboda suna da karfi suna da quality da durability saboda aka goruba aka yanke aka yanke aka aka tsaga ta ta fadi aka zo aka kikkifa aka zo aka yi wato kenan mimbarin amilahu fulanun maula fulanata li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani bararran bawar bararran bawar wance shine yaje yayi shi dan amfanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ka ya fada musu wanda yayi asalin sa bararran bawa ne na wata mace wa qama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina umila wa wudi'a da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ya tsaye akan wannan mimbarin a lokacin da aka yi shi aka zo aka aje bayan an yi mimbarin an dauko an kawo masallacin aji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau kan wannan mimbarin fastaqbala alqiblata wa kabbara sai ya fuskanci alqibla sai kuma ya kabbara ma'ana kenan zai sallah kenan ko yawa da aka zo lokacin yin sallah normally annabi sallallahu alaihi wasallam sallah a kasa to yanzu ga minbari an kawo sabo sai ya hau kan minbarin ya fuskanci alqibla ya kabbara sallah wa qama nasu kalfahu mutane kuma suka tsayu a bayansa ma'ana an yi tsaho kamar yadda aka saba tsaho fa qara'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu wa raka'a yayi ruku'u wa raka'a nasu kalfahu mutanen da suke bayansa su ma duk sai suka yi ruku kaga an shiga cikin sallah kenan shi ko yana kan mimbari thumma rafa'a rasahu bayan ya gama ruku'i sannan sai ya daga kansa thumma raja alqahqara sannan sai ya dawo ta baya baya har sai da ya sauko akan mimbarin ya dawo ƙasa inda da yake sallah fasajada ala al-ardi sai ya sujada akan ƙasa sujadar bai yi ta akan mimbarin ba sun ma'ada ilal mimbar bayan ya gama sujada ba ya tashi zai sake raka ta gaba ba sai sake komawa kan mimbarin a cikin sallah din haka sun makara'a sannan sai sake yin karatu sun maraka'a sannan sai sake ruku'u sun ma rafa a ra'asahu sannan sai ya dago kansa sun ma raja alƙahakara sannan sai sake dawowa ta baya-baya hatta sajada bil ardi har sai da ya sako kasa yayi sujada a kasa fa hada sha'anu wannan shine sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sha'anin mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuke tambaya na wato kenan a kansa yanzu akan wannan ya halatta kenan za a yi sallah akan mimbari ko ya halatta idan mun bi shi a zahirin sa kenan ko kuma idan mun dada yalwata wa ana samu ce ya halatta za a yi sallah akan tudu tun da ai mimbari tudu ne idan liman ya hau kan wani abu koda ba mimbari ba ne tudu shi yasa da a baya tarjama ya ce salatu fi sotohi wal mimbari wal khashab kaga kamar imam al-bukhari ya yalwata sallah akan rifi ko akan mimbari ko akan wato kenan itace kamar ya yalwata ma'anansu dai shine in limami ya salla akan wani abu wanda yake mai tudu sallan ta yi ko bata yi ba kenan goyon by the hadis samu iya cewa ta yi ko illa ya ka malamai sun tattauna a kai wasu suna ganin cewa ya kamata a ce akwai haddin iyaka tudun musamman kamar mutanen mazhaban imam malik suka ce in tudun bai fi tsakani bai fi haka ba za a iya yi sau da wasu na ganin cewa ai a membarin na annabi sallallahu alaihi wasallam matakala uku ne kuma matakalar da yayi matakala ce wato kenan ta farko wallahu ta'ala alam don haka in bai fi haka ba wasu kuma suka bashi al-idlaki yana kan tudu za a yi to amma idan ilaliman ne in kuma mamu ne fa su suke sama nan har yanzu malamai wasu suka ce kwata-kwata alal idilaki ba ta da matsala shi liman ne ya hau sama sosai mamu suna kasa wato kinan yake da matsala amma wasu suka ce a ka'idar sallah inda ba laruri ne ya zo ba da liman da mamu su tafi alayi daya idan kuma wani wani in abin ya tsanani to zai zama wani ba shi da sallah da imam malik da aka tambaye shi hukuncin wanda suke saman sai ke catu kenan wasa ma suke yi wasa ma suke kira za a yi kai an ce ina maji ilal imamu li yutamma bihi kai liman kai na ƙasa kai kana sama to amma wannan ya ba da wannan fitawa a bisa idan ya zama na kan cewa ƙasan akwai gurin da ya kamata a yi sallah su kuma sai mutane su hau sama yawwa saboda haka ya ce ba ta yi ba ma wasu malamai suka ce a alal idlaki duk inda mamu yake shi shi da limami ne ba a son ya zama yana sama sama da yawa yanzu kuma kaga Allah ya kawo mu zamani wasu lokacin sai kaga masallatin ma beni ne akwai mutane a sama akwai mutane a ƙasa saboda kuncin lokaci ko kuncin guri din saboda kuncin gurin an tashi ginin sai a yi wato kenan a sama da ƙasa gun liman ya kamata ya zama a ƙasa sai dai iran da yake za a yi sallan a sama sai duk kowa ya hau sama na ga masallacin da suke haka idan suka tashi yin sallar sai duk su hau sama dukansu har da liman ɗin hadu ko kuma a sako ƙasa ko kuma yin kamar juma'a ne sai wasu su hau sama shi liman amma yana ƙasa inda dai fi ba da matsala shi liman ya hau sama-sama mai yawa alhali mamunsa suna ƙasa bisa yadda bayanan malaman ya zo da shi wallahu ta'ala alam na na? babu matsala insha Allah ta'ala ba masallatai da yawa sukan yi hakan nan na ga masallatai da yawa wadda za su yi saman ya zama na mamu ai na mata kasa kuma na maza idan ba su raba tun daga wata kenan kasa ba babu matsala insha Allah ta'ala hmm sai na farko hawa na farko yana da sallah bayan fitowa da cikin kama a yanke sallah kuma sauran statin sun suna da yawa da kawai daga bayan gaba aikin hajji ne ba jama'a da sai dawo kasa sai dawo kasa to kaga idan har limamin harami zai sallah a hawa na farko alhali wasu suna kasa wasu suna abin nan malala akwai nau'i na sassauci duk da cewa shi ya yi magana lokacin aikin hajji ne lokacin aikin hajji kuma kaga cinkoso ne da wani lokaci duk da girma masallacin nan sai ka ga har mutane sai sun yi sallah a waje saboda haka wannan laruri ma za ta iya shiga ciki babu salati alal hasiri babu da yake magana akan hukuncin sallah akan tabarma ya halatta a yi sallah akan tabarma a shari'a ta musulunci ko kuma bai yiwu ba yana ce hasiri da asalan tabirmar kaba ita ciki ce mata alhasir kuma ita aka fi recommending a lokacin watakilan sallah yanzu kuma tabirmu sun zo da yawa ga tabirmar laida ga irin wannan da muke magana a kansa muke sallah a kansa da sauransu to duka irin wani sallayu sajjada da sauransu kenan dai kamar yana magana akan hukuncin sallah ba a ƙasa ba ba a dandanin ƙasa ba a shimfiɗa wani abu wato kenan sannan sai a yi sallah a kansa haka ya halatta ko bai halatta ba an karɓar daga anas bin malik radiyallahu anhu anna jaddatahu mulaika da at rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ta'amin sana'atu lahu anas dan malik Allah ya dade shi yake cewa kakarsa wadda ake kiranta da suna mulaika ta taba gayyatan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wata liyafa da ta tanada masa ta gina ta yi dafa abinci mai kyau na abin nan ban sha'awa ta gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci wannan abinci a gidanta fa akala minhu shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam an gayyace shi yakan je gayya duk lokacin da aka invite din sa ko menene in dai ba sabon Allah bane ba kuma wani uzuri ne wanda yake ya zo ya takura masa ya hana shi ba tabbas sai kan ansa don haka gashi mace ne ta gayyace shi kuma kakar Anas kuma kun san dangantakansa da Anas ko tun da ran da ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina a ranar mahaifiyar Anas ta dauko shi ta kawo shi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga yaro na baka ya rika maka aike duk aikin duniyan nan ya je maka don haka ko ina in Annabi sallallahu alaihi zai aike shi yake abin to wannan kuma kakarsa ce da aka sai ta abin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai amsa kiranta ya zo shi aka bashi abinci fa akala minhu ya ce thumma qala sannan sai ya ce qumu fa li usalli lakum to yanzu ku tashi zan muku sallah kun gayyace ni kun bani abinci na ci ko eh to mu tashi da ni da ku mu yi sallah raka'a biyu mu gode wa Allah madaukakin sarki kenan mu samu albarkar wannan sallah ya zama mun yi abin nan ala haddi kawalin rasul sallallahu alaihi wasallam man sana alakum al ma'rufu fa kafi'uhu idan mutum ya maka wani aikin alkhairi to kai maka miyar masa da aikin alkhairi fa illam tajidu fa bi kalimatin tayyiba idan har ba ku samu abin da za ku yi alkhairin ba to ko magana mai kyau ku faɗa masa magana wadda zai ji daɗi na gode na gode Allah saka da alkhairi aka ga wannan magana ce wadda take mai daɗi to kaga wala Allah babu abin da zai sai ce ku tashi mai sallah yanzu mukafa'an da zai musu shine zai musu sallah a gidansu kuma za su bi shi kuma za su samu lada na yin wannan sallah din ko Allah akalla dai a wani abin abincin da suka yi bayan sun samu ladan wannan abincin shi ma ya musu dalilin wani aikin alkhairi tattare da lamarin nasu ko qala anasun anas sai yake cewa fa qumtu ila ila hasirin hasirin lana sai na zabura sai na je na dauko wata taburmar mu kadis wadda min dole ma labisa ta yi baki kirin saboda tsananin wato kinan nisan kwanan taburmar tabarmar ta samu tsawon lokaci ana amfani da ita baka kirin da ita babu abin da za a shimfida a gidan sai wannan din ita ce tabarmar su a wannan gidan ko fa nazatuhu bima in sauda ka sai nazo sai na dauko ta sai na yayyafa mata ruwa na yayyafa mata ruwa na yayyafa na dan gogo ne mofin dinta fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa safaftu wal yatima wara'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya zai sallah ya kabbara da ni kuma da wani maraya ko kuma alyatim din sunan mutum ne ko kuma ana nufin asalin maraya din sai muka zo da ni da maraya sai muka zo muka yi sahu a bayan samun biyu wal ajuzu min wara'ina ita kuma tsohuwar kakata mu kenan tana bayan mu fa sallana la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakatain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ja mu ya mana sallah raka'a guda biyu sun man sarrafa sannan sai wato kenan ya idar yanzu a kan wannan ya halatta za a yi sallah kan tabarma za a yi sallah kan tabarma ta bayan tabarma za a yi sallah kan kowane irin shimfidi ko ma dama babu najasa a jikinsa amma daga cikin babin na tsafta shine inda wani abu a kade kun ga wannan ana sai da yazo dan yayyafa ruwa dan yayyafa ruwa ya mafi din sai gyara saboda dai tsafta saboda aka ce al-musalli yunaji rabbahu da kuma fadin Allah da yake cewa ya bani adama ku zo zinatakum inda kulli masjidin idan za a yi sallah a dan gyaggyara jiki a dan gyaggyara jiki wannan aya haka take take nuni saboda haka gashi kuma sun masa aikin alkhairi kuma ya mayar musu wato kenan da alkhairi duk zamu fahimci wannan a cikin wannan hadisin sannan kuma zai karantar da mu yanayin sahu yake sahun maza daban sahun mata daban ko yawwa da za a iya gwamutsawa da sai ita mata zo ta shiga sahu amma sai ce sai muka tsayu da ni da shi wannan marayan shi ita kuma tsofar wato kenan tana bayan mu kaga kenan sahun mata yana sahun bayan mu wato kenan abin nan kuma yana nuna mana cewa har yanzu mutanen alkhairi mutum ya musu alkhairi shi ma alkhairi ne ita ta dauki annabi sassa a matsayin mutumin alkhairi don haka ta ware lokaci na musamman ta dan neman abinci kaga dai daga jin cewa wannan taburmar tsohuwar tabirma ce kuma ita ce tabirmar da gidan da har annabi sasa za a iya bashi ya sallah a kai don da suna da wata da suna da wata wadda tafi wannan kyau to da ita za da ko to amma ita ne kadai a gidan kuma ita ake sallah da ita daga nan zaka bin cewa gidan ba gida ne na wani wadatar a zo a gani ba ko amma a cikin karancin nata ta nemi abinci ta gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ya ci kada ka duk mutumin da kake tsammanin alkhairi ta tare da shi ka gayyace shi kai abinci a gidanka ka gayyace shi ya ci wannan shi ma wato kenan karimci ne kuma Allah madaukakin sarki yana bada talada a mutum akan wannan kuma yana nuna mana har da cewa sallar nafila ma za a iya jami'i ai sallar nafila ne suka yi ko tunda raka'a biyu ne kawai kuma ba sai azhar bane ba al'asar ba inda azhar ne ko la'asar ko wani magariba da a masallacin sa zai zo yi tunda jama'a suna jiran sa babu salati alal firashi babun da yake magana akan hukuncin sallah akan shimfidi za a yi sallah akan shimfidi wancan muka ce akan tabarma ko wannan kuma fa akan shimfidi za a yi sallah akan shimfidi menene shimfidi a hausance mun ce shimfidi eh ban jiwa yawa makwanci ko kamar a shimfida wani bargo ko wani mayafi ko wani abu da ya kama da irin wannan yawanci mun ce shimfidi shi ake nufi ya halatta za a yi sallah kan wannan riwaya daga nana aisha matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki da ta take cewa kuntu anamu baina yaday rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa rajulaya fi qiblatihi na kasance ina kwanciya ina bacci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dakin annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ko gaba gare shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah ni kuma ina gabansa kuma ina sallah kuma kafofina wato kidan suna saitin alkiblarsa suna saitin alkiblarsa fai za sajada duk lokacin da wato kidan ya zo zai yi sajada ga mazani sai dan shure ni in yi ma haka na faka batu rijilai sai dan tattare kafofin na sai dan nade kafafin na gashi yana sallah ga ita tana kwance a gabansa a cikin ɗakin ta kenan ko yawwa ita tana bacin ta ce na sallansa kuma gurin a takure dab da dab ta yadda in ya rufa yana rukun sai ta yana karatun sa ba matsala a ruku babu amma zai sujada sai dai gurbin kafanta da haka sai dan shirin bai taka sace sai in janye kafantawa kai za kama basattu ha idan ya yi sujadan sai ya gama abin da zai in ya tashi ya miƙe ci gaba da kira sai na miƙe kafata kuma ai zan gaji da takure kafar qala sai take cewa wal buyutu yawma idhin laysa fiha masabihu da kuna mutane a wancan lokacin ba a kunna fitillu babu fitilla in ka shiga daki ka shiga kenan duk sai gobe saboda haka kenan sai ya da lalime ma zai gane cewa da kafarta ta sai shure ta sai ta abin nan da haka ita ba za ta gane ba tunda bace take yi kuma ko da ta gane ma wala Allah da haramun ne da yayi magana akai tunda bai abin nan ba bai yi magana ba kenan ba matsala amma ina mahallin shahid na cewa akan shimfidi yake magana inda take kwance kan shimfidi ne yau inda take kwance kan shimfidinta ne kuma in ta janye kafanta shi kuma sai ya sujada wato kenan a wannan gurin ko yawa kuma yana karanta da muharar zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi da daddare yana sallah yakan tashi da daddare yana sallah ko da matansa su wasu tashi sun yi ba amma shi din da daga cikin al'adarsa da ɗabi'ansa shine yakan ware wani lokaci sai ya abin ko ala haddi kawai ya kumin laila ya haza la Allah ka turshadi ila kamta namun lail wal umri yanfadu ko ka zabura ka tashi kai sallah cikin dare la Allah Allah kawo maka shiriya har yaushe ne ne zaka yi ta bacci alhali rayuwa kuma kullun karewa take ga rayuwa kullun karewa take ko yawwa saboda haka daga cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya rika tashi da daddare yana ganawa da ubangijinsa yana faɗan koke-kokensa a wannan lokacin saboda dare ya fi tara hankalin mutum ya fi nutsuwa ya fi wato gidan ba da nishadi musamman idan za ka yi munajati da ubangiji allah maɗaukakin sarki hadisi na biyu shi ma daga nana aisha allah maɗaukakin sarki da ita take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wahiya bainahu wa bainal qiblati annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah alhali ita nana Aisha tana tsakanin sa da tsakanin alqibla misali a ce shine wanda yake sallah ina ne ina ne alqibla nan mu a nan kenan ko to ita kuma tana nan kaga tana tsakanin sa da alqibla ma'ana dai yana sallah tana gaban sa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah tana gabansa amma duk wannan sallar da muke magana ta nafila ne cikin dare tun daga gashe ce ala firashi ahlihi akan shimfidin da iyalinsa take kwance akai yake yin sallah itiradal janazati wani lokaci takan yi masa gittawa irin na jana'iza yanda mai in za a sallaci mutum da mutumin da ya mutu ba haka ake kwantar da shi haka ba shi yana bayanta yana sallarsa ba kuma sallah yake ba sallatan ta ba sallatan ta yake ba amma dai eh yawa ita bacci take shi kuma sallah yake yi yawa yadda mai jana'iza mai sallan gawa yadda ake kwantar da gawa a gaban mutum a masa sallah a gaban limami a masa sallah ita ma haka take kwanci a gabansa shi yana ta baya zai yi sallarsa kuma ya gama ya tashi ta fabu yana nata tana nata ko ita tana baccin ta shi yana abin nan ta haka wannan ma yana nuna cewa ya halatta za a iya sallah akan shimfidi ma dama shimfidin babu najasa wato kenan akai sannan in mutum ya yi sallah da wani a gabansa babu matsala tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah gana na aisha tana kwance wato kina a gabansa ko? na Eh. Eh. a ta yi ba wucewa ta yi ba ko? ita ta zama kamar sutura ne gashi kuma? gashi kuma? ai ba inda da jaza shi har yi idan da tsallar zadana na eh idan kamar sutura ne yawa wajen kuma hukuncin sadaba yawa hukuncin sadaba kamar ana jan kunnen mutum ne in zai sallah ya sallah ta inda ba za a zo a shiga ta gabansa ba saboda gudun ta shi yawwa musamman a ce har ma ya salla inda mata za su zo suna wucewa a gabansa shi ma ya tsokala wallahu a'ala babu sujudi ala thawbi fi shiddatil harri babun da yake magana akan shin ya halatta mutum ya yi sujada akan tufa lokacin tsananin zafi ko kamar yin sallar da muka yi ta juma'an nan baka samu guri ba sai kan kwalta za ka yi sujada kasa akwai matsala ko yawwa saboda tsananin zafi za ka iya sa sutura haka a kan kwaltar sai ka yi shimfiɗe sai ka sa goshinka a ƙasa a kan wannan abin shimfiɗin yana ƙasa saboda tsananin zafi ya halatta ko kuma dole sai ka manna goshinka a ainihin ƙasar asamar suna da ƙarfin hali inda sun zo sai su dosa na ɗin nan ko da aka kwalta ne haka za su yi hakuri su daure to hakan dan daidai ne ko ba daidai ba riwayan hadisi na farko daga Anas dan Malik Allah madaukaki sarki da zai yake cewa kunna nusallima annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yadau ahaduna tarfa sawbi dayan mu sai ya kawo gefen rigarsa sai ya sa a ƙasa yayi sujada akan ta min shiddatil harri saboda wato tsananin zafi fi makani sujudi a gurin da ake yin sujada din a gurin da ake sujada wala Allah kamar ko sallar juma'a in ba sallar juma'a ba yawanci suka yi zaka ga masallaci ya dauke mutane ko sallar juma'a ta kunshi mutane da yawa sun tafi daga nesa masallacin zai cika wasu za su yi a waje wanda za su yi a waje kuma ba lallai da su yi a gurin inuwa ba sai su yi zafi to ko da yake su ma lokacin gurin su yawanci yashi ne sahara ne yashi kuma shi ma bayan lokaci bai iya daukan zafi ba amma mu kaga yanzu a wannan zamanin mun samu karin kwalta ma sau da yawanci za ga masallatan mu na juma'a a bakin hanya a bakin hanya a bakin hanya sau da ka koda ma ba abin da za ka an kewaye su da abin nan musamman in a birane ne ta gabar da yamma sa kudu da arewa za a iya sa shi a kwalta ko ta guri daya ko ta guri biyu wani ma uku ko hudu da sauransu to saboda haka idan har haka ta faru ba jarinta ne mutum ya ɗora goshinsa a kan zafin ya ta abin nan ba a sai mutum ya sa gasket sai ya tare saboda wato kenan abin nan kaga wannan yana karanta da musauki na addinin musulunci ko abin da sa ana sai ke faɗan wannan shine da a ce hakan din ba daidai bane da annabi sallallahu alaihi zai gyara musu la'alla wani ya ce ai to su a wajen masallaci ne shi kuma annabi sallallahu alaihi cikin masallaci ba lalle ne ya gani ba sahabbai sukan kafa hujja da wannan idan sun yi abu in ba daidai ba ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai gani ba Allah madaukaki sarki yakan sanar da shi tunda wahayi bai yanke ba sai a sanar da shi abu kaza da mutane suke yi kaza kaza kaza kaza bai dace ba ado kaza da mutane suke yi kaza kaza kaza kaza bai dace ba Jabir dan Abdullahi yana cewa kunna na'zil wal qur'anu yanzil muna yin azalo alhali kuma qur'ani yana sauka kuma ba a hana mu ba kaga da abin haramu ne da za a hana su tunda in sha nabi sallallahu alaihi ya gani bayan Allah ya gani ko qur'ani bai daina sauka ba kuma ma dama shari'a ba ta so to qur'ani zai sauka kai to wannan tunda ba wani qur'ani da ya sauka kai aka fadakar da nabi sallallahu alaihi kai kana nan ka cikin masallaci mutanen ka suna waje suna sallah alhali suna sa gaske tsakanin goshin su da kasa saboda ka ja kunnan su to kaga da za a yi masa wannan to kuma ba a yi masa tambihi akan wannan ba don haka wato kenan babu matsala akan wannan ko wa alaikum salam wa rahmatullah sun sa hannunsu in saboda kare zafin rana ne babu matsala in saboda kare zafin rana ne ko me ka saka in dai mai tsarki ne ko hannunka ka saka ko tufa ka saka ko wani abu ko takalminka ka saka saboda kare da zafi saboda ai zafin zai cutar da mutum yawa in dai wannan shine kaga ina wala malu biniyati yawa in dai wannan ne to babu matsala akan wannan sai dai wani abu ne daban kuma babu salati fil ni'ali babin da yake magana akan hukuncin sallah a takalmi ya halatta mutum ya sallah da takalmi a kafarsa in an yi sallar hakan ta yi mutum ya taho da takalminsa a kafarsa kuma ya yi sallah da takalmin bai cire ba haka ya yi an karbo daga anas dan malik allah maɗaukakin tarki yadda da shi annahu su'ila an tambayi anas dan malik akana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi qala na'am aka ce anas ku ne sahabbai ko kuka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana sallah da takalmi a kafarsa yace musu kwarai yace musu kwarai kenan ya halatta kenan ko ya halatta matsawan idan ba najasa ne a jikinsa ba abin da ake bukata kawai ya zama mai tsarki ne in mai tsarki ne babu abin nan akwai hadisin da nuna cewa annabi sallallahu alaihi yana sallah har cikin masallaci da takalminsa wata rana sai tobe takalmin sai ana cikin sallah sai ture gefe sahabai duka na bayan sai suka cittire takalmin su suka ajiye a gefe tunda ai koyi suke da shi ko inna maju ila al-imam li yutamma bihi yawa ala haddi qawlihi zaka saboda ka sai da aka yi da sallah sai ce a ya naga kowa cire takalminsa ya ajiye a gefe suka ce a to ba kai ka cire naka ba mun ga kaci da naka ke mace ce ayya aini jibril ya zo ina cikin sallah ya ce ma akwai najasa a jiki wadda ban sani ba shi yasa na cire kuma ya gaya muku saboda haka oke su ba gaya musu aka yi ba ba gaya musu aka yi ba to saboda haka ya halatta abinda ake hani a kansa shine inda najasa sai dai a wannan zamani irin namu na yanzu malamai sukan karhanta ba don kawai ba saboda yakan kawo datti cikin masallaci da yawa yakan kawo datti cikin masallaci da yawa sau da haka shi yasa sai suka yi rekomendin cewa kowa ya zo da takalminsa ya ajiye a bakin masallacin kasan yanzu dan zamanin kwalisa ne yanzu dan datti kaɗan tun da yanzu ɗaki an yi sa kafet an yi tayil an yi mai da sauransu ko mun karancin datti zai iya nunawa da kuma cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ne dan ka shiga ka taka da abin ka ta datti karami ba zai nuna da garaje ba saboda ka ba su da matsala a wannan lokacin amma yanzu an gyara masallatai an kawata su an yi mai mai da sauransu saboda ka shiga da akwai malaman da suke cewa ka ruhi ne shiga da takalmi cikin masallaci sai a ajiye shi a waje saboda wato kenan kiyayewa tsabtar masallacin don annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a tsabtace masallatai akan wannan suka capitalize suka ce a to yanzu kowa zo da takalmin sa ya bari a waje yawa ka bar su a waje dan za ka samu koda a maka lokacin aikin haji ba a so ka zo da shi bakin masallacin ma to da yanzu in ka kawo takalmin ka ka ajiye a bakin masallaci na makka ka shiga masallaci makadar za a ce za ka minti 40 kafin ka fito to bayan shiganka ta wannan kofar za a samu mutum 400 su shiga kowa ya zo ya kawo nasa takalma nawa za a samu a bakin kofa daya takalmi 400 kaga sai zama mutum ana abu daban so da in an tara in ka zo ka ajiye ma sai su tara kawai su ɗebe su je su zubar zai su zubar saboda zai bata gurin har ya kawo matsala ya haifar da wani abu daban da aka mutum ya je rike takalminsa ya shiga da shi cikin masallaci in ya tsalla ya fito tunda sun ce kar ka shiga kana takawa to sashi a hamatanka in ka yi da sallah ka fito ka sa kayanka ka tafi da shi wannan ba a hana ba ko kuma ka samu wani guri can ka ajiye shi in ka gama ka ji can ka dauka wallahu ta'ala a'lam babu salati fil kifafi babu da yake magana akan hukuncin sallah a cikin kofi kofi kuffi shine takalmi ne shi ma wanda ake yinsa da fata akan sako shi haka yakan zo har nan ko kuma yakan wuce gurin wurin wankewan alwala ko sukan kawo shi iyaka kusa da gwiwa ko suka abin da dinsa to wannan ana kiransa kufi to shi ya halatta za a yi sallah a cikinsa kamar dai takalmi da sau ciki kawai amma da fata ake yinsa kuma ana shiga ko ina da shi da sa malam ya kawo shi shi ne shi in ka sa kofi a shari'a musulunci ba za ka tobe shi ba an baka izini kenan ba wai tilas ba ne an baka izini ba za ka tobe shi ba har kwana uku yana kafarka ko ina za ka je da shi za ka shiga banɗaki da shi za ka je kasuwa da shi za ka shiga masallaci da shi a kafarka haka ko ina za ka je da kayanka in dai babu najasa a ciki haka ake sallah da shi in ka zo sallah alwala ba za ka tobe ba sai ka shafi kan kofin to wannan shi ne ake kiransa kofi to me hukuncin sallah a kansa ruwayan hadisi daga jabir dan abdullahi manzan allah sallallahu alaihi wasallam annahu bala thumma tawadda'a wa masaha ala kufayhi annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki buta ya je ya kama ruwa sannan ya dawo ya alwala to saura wanke kafa shine a karshe ko to maimakon ya wanke kafar sai ya shafi kan kofin kaga kenan bai tobe kufin ba sun makama fa sallah sannan sai tashi sai sallah da wannan kofin a kafarsa domin in ya cire kofin to yanzu kafarsa ta zama ba ba ta zama lam'a kenan saboda sai sallah da kuffin a kafarsa fasu ila sai aka tambaye shi aka ce ya za a ce mai akar makallahu ya ya annabin Allah ko ya kai sallah da kufi a kafan kafa kala sai ya ce ra'aitu ba jabir bane hadisin namu jarir ne ko jarir bin abdullahi jarir bin abdullahi allah ya dada shi shi jarir din shi ne ya je kama ruwan ya zo ya yi alwalar ba annabi sallama ba ya shafi kofin da yake kafar tasa kuma ya yi sallah ba su ila sai aka tambaye shi aka ce masa mi yasa kai jarir ka je ka ka kama ruwa ka zo kai alwala ba kai tobe kafan ka wanke sawunka ba sai ka shafi kafan sannan sai kai sallah da shi faƙala sai ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sana'a misla haza da idona na ga annabi sallallahu ya aikatar da ko ya aiwatar da misalin abin da ko gana aiwatar yanzu ne don haka nima koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam inda wata hikima ma ban sani ba kawai ni dai nayi koyi da shi ne fakana yu'jibuhum hakan din yana basu al'ajabi a su wa'annan mutane din ko ko kuma riwayan wannan hadisi tana ba da al'ajabi me yasa li'anna jariran kana min akira man aslama saboda shi jarir yana daga cikin mutane na karshe wanda suka musulunta jaribi na cikin da akal akalli dai sahabi ne ko tunda ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare kuma koda a karshe ne dai yana da abin nan to shine abin da yake ba su mamaki kuma shi ya ce ya gani da idonsa ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadha na gani da ido na annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wato kenan wani abu misalin wannan ala ayi halin dai yana nuna mana cewa ya halatta za a iya safa akan kofi duk da mu yanzu anan ba al'adar mu bane saboda babu yanzu sai ka share rayuwar kama baka kofi ba idan Najeriya na jin Saudi taba gani a Kano amma a wasu gurare zaka iya gani mutane suna amfani da shi amma munan ba ma amfani da shi na'am eh wasu malamai suna bada wannan fatawar cewa za a yi shafa a kan safa amma ni ba na ganin hakan din ba na ganin hakan din saboda ko a cikin littattafanmu na ƙasa ƙasa za a ga ana cewa ba a yadda a shafa akan wani abu ba in ba kufi ba sai dai jaurabi shi ma jaurabin sama da kasansa duk fata ne sadaka duk ɗaya daga cikin sharuɗan da suke bayarwa akan kufi an ya kuna jildan sai ya kasance fata ne yawwa kaga safa ko ba fata ba ce yau wasu malamai suna ba da fatawan haka amma ni har yau allah bai sa fahimta ta taso akan wannan ɗin ba to da abin da yake gani shine cewa shafa akan kufi din dai shine wanda shari'a ta sani yawa wannan kofa ta wane na malamai la'alla su dace la'alla su kuskure Allahu ta'ala a'lam na sama wato matsala kan safar nan eh da ban yawanci ba na kasuwa sai da sai sai da sanyi eh lokacin sanyi duk waya sau kuma shi na san safa eh kuma kusan shi kufin an yi magana akwai sharadi kafin a sa sai an yi alwala kafin a a saka shi yawa a sa shi a yi kana yi shafa kansa eh shi kuma wani gawaci ne da daga da ya sa safansa kawai ko shi ya shafa kansa da bai san ko da da can bai alwala ba to kaga shi kuma yana daga cikin sharuɗin sa kamar yadda ka faɗa daga cikin sharuɗin sa sai an yi alwala ake saka shi sannan in an zo wata alwala sai a shafa idan ka saka shi ba alwala in ka zo za ka alwala to ba za ka shafe shi ba Hmm. na ta shi kuɗi ka sa shi kaɗai sai ka sa shi shi za ka ga yawo eh haka ne safa kuma an ke sa ta zai ta yawo da safa ba eh haka ne amma kuma akwai abin da ake kira alku- alkuful a'ala da kuful asfal idan an sa kufi za a iya sa wani kufi a cikinsa za a iya sa kufi guda biyu ka sa kufi ka sake sa wani kufi saboda ka na? duk su biyu in ka zo inda za ka cika sharaɗin shafan ka sa kufi na farko daga baya bukata ta zo ka sake sahu wani kufin a kansa duk lokacin da ka zo shafa a kan shafa kufin na saman za ka shafa sai dai idan wani dalili ya zo ka cire wannan kufi na saman to sai ka sake shafan na ƙasa shi ne alwalarka tana nan amma in baka safi kufi na ƙasan ba kuma yanzu baka da alwala daidai kake da kamar mai lama yawwa na eh aka fasara shi fasara biyu eh da macizai farfakin jinjiraye abubakar kuma da sa to shi ke bari mu tashi a karatu eh saboda bai bai tambayar taka bata shafi karatun da muke yin ba daga ba sai a fasara sa sai a yi bayani a kai kai Aha, ina muke eh fadal istiqbal al-qiblati ko ah babun yubdi dab'aihi wa yujafi fi sujudi babin da yake magana akan idan mutum ya zo sujada yubdi dab'aihi zai buɗaɗa damatsunsa haka wa yujafi ya nesantar da su daga hamatarsa in mutum ya zo yin sujada to nan ɗinsa ana sai ya buɗa shi shi ne abinda wadan babin yake so ya karantar da mu yawwa abinan damatsansa guda biyu shine dabaihi yubdi zai bayyana da su a fili kenan ko wa yujafi zai nesantar da su ma'ana daga hamad tassa a lokacin sujjada wa ana abdullah ibn malikin ibn buhaina radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla abdullah ibn malik ibn buhaina Allah ya yarda da shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi sallah farraja baina yadayhi yakan bude tsakanin hannayensa hatta yabduwa bayada yadihi har na baya yakan ga farin hamatarsa Yawwa. in ya bude za a ga gurbin hamatar nasa nan hakan nan mun gane wannan hakan na annabi sallallahu alaihi wasallama yake haka kuma shine wato kenan abinda suna ta tabbatar da shi ko Allahumma sai dai idan akwai cinkoso sau da aisha annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan sallan da yake yi a rayuwarsa shi limami ne limami yana gaba ba tare da kowa yake ba sau da kazi yana da damar ya bude da matsansa babu yadda babu wanda zai ce ka takura mu amma mamu da suke cikin sahu bai yi hukuncin su kuma zai sha bamba gwargwadon yawansu a masallacin gwargwadon kuma damar da wato kenan suke da shi idan akwai damar budewa ba matsala da zaka takura ma wani shi kenan idan kuma cinkoso ya yawa musamman in mun yi la'akari da hadisan da suke cewa a hada kafada da kafada ko hazo bil manakibi mu namu kenan hukuncin shi kuma shi shi ɗaya ne a matsayinsa na liman da haka shi zai iya budewa kuma kai ma in kana sallah kai kai ɗayanka ko kuma kai ne liman abin da ake so ka bude kenan amma lokacin da ake cikin tsarufa wa hadu bil manaki bainal manakibi za ku hada kafada da kafada idan ku za ku hada kafada da kafada to budawa haka ba zai yiwu ba idan ku kace zaka bude haka kuma zaka cutar da wani wato kenan a cikin sallah saboda haka shi yasa a gurin mamu ya danganta da damar da yake da ita idan shi shi kadai ne ko kuma irin sahun mutanen can ne akwai kasashe na gani a malaysia za a sahu zaka tsakanin wannan da wannan zaka iya zuwa ka zauna tsakanin wannan da wannan zaka shiga ka zauna kowa ya zo ya zauna wannan ba sai ya bar dan gab kadan ya zanna to kaga irin wannan za su iya yin haka eh social distances tun ma tun ma corona ba ta zo suke suke social distances eh ba mu shigo masallaci a makare ta can karshen baya kana bi kan jikin wannan jikin wannan jikin wannan har sai mun san sahun gaba suna kallon mu na mamaki saboda za ka iya shigowa har ka zo in ka bi a hankali har ka zo ba ka taba wani ba to kaga irin wannan safin nasu ta yila za su iya hakan nan wanda bai taba wani ba amma mu namu da muke kokarin bin wannan hadisi da yake cewa a hada sahuda a hada kafada da kafada a kusanci juna ko yawwa alqadamu bil qadami wal mankabi wal mankabi bil banki to kaga irin wannan din idan zai kawo matsala sai a takaita da yadda watakinan zai zama abin Allahu ta'ala ala babin fadalin istiqbalil kiblati babin da yake magana akan wato kenan falalan in mutum zai sallah ya zama ya fuskanci alkibla zama ya fuskanci alkibla hadisi daga Anas an malikin Allah madaukakin tarihi da shi ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man salla salatana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallah irin ta musallar da mu muke yi musuwa mu musulmi yawa mu musulmi yawa don mushrikai ma suna sallah ko amma kana salatu innal baiti illa buka'an wa tasdiya kaga su ma suna tasu sallah kiristoci suna yin tasu yahudawa suna yin tasu mu musulmi muna yin tamu to wanda zai yi sallah irin tamu sallar duk wanda ya yi sallah kenan ma'ana duk wanda ya yi sallah irin yanda mu muke yin sallah wastaqbala qiblatana sannan ya fiskanci alqiblar mu a lokacin da zai yi sallah din wa akala zabihatana kuma ya ci yankan mu duk dabbar da mu musulmi muka yanka zai ci hankalinsa a kwance kamar wanda ya mari DPO fazalikal muslimu to wannan shine musulmi allazi lahu zimmatullahi wanda wato kenan zimmar Allah take tattare da shi wa zimmatu rasulihi da kuma zimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tare da shi dan haka fala tukfirullaha fi zimmatihi fi zimmatihi ai wato kenan kar ku fusantar da Allah madaukakin sarki a cikin zimmarsa zimma shine kariya idan mutum zai sallah irin yadda muke yi ya fuskanci alƙiblan da muke yi in mun na yanka dabba zai ci hankalinsa a kwance wannan shine musulmi duk musulmi kuma yana da wata kariya ta musamman a gurin Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga kamar hadisin yana karantar da mu cewa duk mutum musulmi Allah ya bashi kariyar da karka kuskura ka taba shi idan ka taba shi Allah ka taba ko shi da ce fala takfirullaha fi zimmati kada ku fusantar da Allah akan kariyarsa kariyar da ake nufi shine yanzu misali mutum ya yi laifi a Nigeria sai ya gudu kasashen duniya sai wasu kasa suka ce ka zo za mu baka kariya to wani shine zimma ake ake nufi sai ya zo ya zauna a kasar su gwamnatin su ta yadda ta bashi izini ya zauna don haka yanzu in ka taba shi wa ka taba gwamnatin kasan ka taba saboda ta ba shi kariya ta musamman su a lokacin jahiliya suna da irin wannan sai idina abubakar allah ya dada shi lokacin da zai hijirarsa ta farko ibn dagnata ya ce masa dawo ya zo haɗakin ka'aba ibn dagnata yana musu shiriki ya ce jama'a na ba abubakar kariya inna ababakarin fi zimmati abubakar yana karkashin kariya ta yana zimmata karkashin zimmata sura ke ce masa je kabunka to yanzu da wani zai taba sayyidina abubakar a wani lokacin to ya taba ibnu dagnata sai inda karfin sa ya kare mun bai ji wannan yawwa to idan mutum musulmi ne tsakaninsa da Allah akwai wannan zimmar saboda in ka taba shi to ka taba Allah madaukakin sarki kuma ka taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba a son a cushe shi idan ka diba faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi ko musulmi shine wanda sauran musulmi suka kubuta daga sharrin hannunsa da sharrin harshensa ma'ana ba zai amfani da hannunsa ya cuci musulmi ba ba zai amfani da bakinsa ya cuci musulmi ba kenan wanda ya cuci musulmi da hannunsa ko da bakinsa kaga kenan kamar musuluncinsa yana da nau'i na rauni gwargwadon zurfin cutar in cutar ta yawa zai iya fita da shi a cikin musuluncin ɗin gurgurma ya zama wata kenan wannan idan karamar cuta ne zai zama kufurin duna kufurin amma in ba babbar cuta ne yake cutar da musulmi aikinsa kenan ya sa musulmai a gaba ya rika cutar da su ya rika cutar da su ya rika cutar da su da saninsa to zai iya fitar da shi daga cikin musuluncin kufurin duna kufurin ya kashe ainihin kufurin asali ban fahimci wannan kenan yanzu abinda imam bukari yake nufi da babun fadalil istiqbal alqiblati kenan duk wanda yake fuskantar alqibla to yana da wata falala ta musamman ko ai mai fuskantar alqibla kan shine mai sallah mai sallah kuma shine musulmi haka ne don haka wannan ba karamin daraja ce ta musamman da Allah madaukakin sarki ya abin nan ba akan wannan aka ce Hajjaj bin Yusuf as-Sakafi in yana so ya kashe mutum saboda wannan hadisi din kada kada ku fusatar da Allah a cikin zimmarsa in zai kashe mutum sai ya sa a sashi a kurkuku a hana shi ruwan alwala har da lokacin sallah ya wuce bai yi ba shi sai sannan sai je sa a kashe shi kamar yana ga yayi dabara kenan ko wallahu ta'ala ala duk da cewa wannan dabara ta ba za ta zama ta fitar da shi ba ala ayi halin kamar hadisi yana bada falalan musulunci ne don gurin gwamnatin sa mutum musulmi yana da kariya daga gurin Allah madaukakin sarki babu kaulin lahi ta'ala wadda ke zami makami ibrahim musalla babu da yake magana akan ma'anan fadin allah maɗaukakin sarki da yake cewa wadda ke zami makami ibrahim musalla ko musulmi wannan gudun da annabi ibrahim ya tsaya ya yi addu'a din nan yake cewa ayyuhan nasu inna allah farada alaikum alhajja fa hajju ko ya kira musulmi bayan ya gina ɗakin ka'aba ginin farko da annabi ibrahim ya yi a makka sai ya tsaya a wani guri sai ya addu'a ya ce ya ku jama'a allah ya gina muku ɗaki sannan ya faranta muku aikin hajji don haka ku zo ku yi aikin hajji a nan gurin wannan gurin da ya tsaya shi na kikin sa makamin ibrahim matsayin annabi ibrahim inda annabi ibrahim a.s.w. ya tsaya mun gane wannan to wannan guri sai Allah ya ce in kun zo nan ku rike shi zama musalla menene musalla filin yin sallah gurin yin sallah ko yawwa saboda haka ko daga ɗakin Ka'aba to daidai wannan gurin shi yasa musulunci ya shar'anta mana idan ka je kai dawafi sau bakwai to sai ka zo wannan gurin sai kai sallah raka'a biyu akalla ko kai sallah raka'a hudu wato kida a wannan gurin saboda Allah maɗaukakin sarki wadda take zomi makami Ibrahim a musalla hadisin farko daga Abdullahi dan Umar Allah maɗaukakin sarki da shi ke cewa su'ila an rajulin dafa bil baiti lil umrati an tambayi Abdullahi dan Umar dan gidan sayyidina Umar ko Allah maɗaukakin sarki da shi dangane da hukuncin wani mutum ya zo ya dawafi a ɗakin Allah maɗaukakin sarki walam yadu bayna safa wal marwata amma yake je sa'ayi tsakanin safa da marwa haka ne ayati mar'atahu wato kenan ba ya ki ba sorry yayi dawafi bai je yayi safa da marwa ba zai iya zuwa gurin iyalinsa in ya gama abin da zai ya dawo su ne ya je sa'ayi safa da marwa fakala sai yake cewa قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة Allah da wani ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shigowansa Makka daga Madina kenan ko to abin da ya fara yi shine sai je ya dawafi sau bakwai sai ya zo makamin Ibrahim sai ya sallah yanzu shine mahallin shahid na hadisin mu ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makama ibrahim ya yi sallah kamar yadda ayat ta ce wa take domin makami ibrahim musalla to da aka sai zo sai ya sallah sannan sai je dawafi tsakanin safa da marwa ma'ana yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa wa gar kana lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma abun koyi in dai a gare ku ne to a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga zuwan sa yayi dawafi yayi sallah raka'a biyu ya je ya sa'ayi safa da marwa sannan ya fita tafi sha'anin sa to kai me yasa zaka zo ka ka tsaya a arabi a cikin masallaci daya yanzu ga masallacin nan ne fa ka kewaye wannan masallacin a ce ta can kuma bayan masallacin a nan ne za a dafa safa da marwa baka fita cikin masallacin ba kuma ka je ka safa da marwa tukun sannan ka fita kuma ka ce ka yi wannan tukun sai ka je ka yi wani shugula daban kuma sai ka dawo kuma ka yi wani abu ya ce abin koyi mai kyau yana gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yanzu wani irin fatawa ya bayar kenan ya nuna zai yi ko ba zai yi ba kamar dai haka yake nunawa ya ce ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma shi ya kamata ku koyi da shi sai ya shiru ya rabu da shi to basically question deserves the answer Allahu a'lam saboda haka wannan na nuna matsayin makamin Ibrahim alaihi salatu wasallam kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya amsa wannan aya da tace wata ke zo min makamin Ibrahim Ibrahim musalla an ibn Abbas radiyallahu anhu qala lamma dakala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam albaita da afi nawahihi kullaha walam yusalli hatta kharaja minhu yace lokacin da inji abdullahi dan abbasin Allah ya dade shi ke cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗakin Ka'aba da sai addu'a fi nawahihi kullaha a dukkan gafunsa ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa duk inda yaje sai ya sallah ayo sai addu'a wala mai salli hatta kharaja minhu bai yi wata sallah ba har sai da ya fita daga gare shi falon ma kharaja ina nufin wato kenan da ya shiga cikin ɗakin baita mai ake nufi da baita nan da nufi salasa shiga ɗakin ka'aba mai ake nufi da wannan cikin ƙwariyar ɗakin wannan bakin ɗakin da ake da wafi ɗin wannan bakin bakin dakin da ake dafi ake dawafi a cikin san cikin sa ya shiga to da ya shiga a cikin dakin nan gabas zai makudu da arewa yayi addu'a amma bai yi sallah a ciki ba ko hatta kharja har sai da ya fita bayan ya fita rakaraka ta ne a fi kubalil ka'aba sai raka'a guda biyu a nan wato kenan kunkumin ɗakin ka'aba din wato kenan a makamin ibrahim ko tunda ai makamin ibrahim din yana daidai da kofar kofar ɗakin ka'aba ta yanzu wanda ake shiga cikinta kana fito ta nan makamin ibrahim shine a gabanka to da ya fito sai ya sallah a nan gurin wakala hadhihi alqibla sai yace wannan ɗakin ka'aba nan shine asalin alqibla saboda duk inda mutum yake in gabas yake in yamma yake in kudu yake in arewa yake wannan ɗakin ka'aban shi zai fuskanta yayi sallah me ma'anar wannan magana in ya shiga ciki kan yanzu ina ne alqiblarsa in zai sallah a ciki to haka dai kamar wannan hadisi yake nuni akan sa wallahu ta'ala a'lam duk da cewa wani riwayan tana nuna ya yi sallah ko shi wannan mai riwaya bai ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ma wani daga cikin sahabban ina jin abdullahi dan umar ne ce kad sallah hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a ciki wallahu ta'ala alam hmm yawa to in kace amudaini limani na kuma su kuma a waje ne ai wannan amudi yamani din a nan gurin da ba karsa ke abin da ba nan suke suko na wani a waje suke to da kamar kana karfafa cewa a waje sallar kenan sai dai idan mun dauki cewa su wannan wannan gurin da aka dan bashi ba ake ba daga aka katanga iyaka ba tafi haka dinnan ba a kewaye shi ba shi ma dakin ka'aba ne wanda ya shiga cikin sa hukuncin sa ya shiga cikin dakin ka'aba ne wala Allah sai wannan magana sai ta wato sai ta fito wannan aya da muka karanta bayanai akan ta yanzu take zumi makam Ibrahim musalla tana daga cikin abin da ake kira muwafaqatu Umar Allah ya yarda da shi sayyidina umar domin sun tafi gurin sai ya ce a ya rasulullahi alaysa hadha maqamun abina ibrahim ba nan ne inda aka ce baban mu annabi ibrahim ya tsaya yayi wannan addu'ar tasa da ya kira mutane su rika zuwa aikin hajji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh haka ne nan ne sai ya ce ala na take zuwa musalla bai kamata a ce mu riki wannan gurin ya zama zamu na yin sallah ba duk lokacin da mutum ya dawafi ya zo ya sallah a nan gurin to ya faɗi wannan ba jima ba sai ga aya ta sauka wata ki min makami ibrahim musalla sadaka sai ake kirga shi ɗaya daga cikin muwafaqat sayyidina umar yawwa a cikin muwafaqat dinsa da gurare da daman gaske wanda sayyidina umar zai yi magana sai kuma wahayi ya sauko sai ya tabbatar da wannan magana ta sa to wannan ɗaya daga cikin wannan gurare ne lokaci yayi to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan su ba mu ikon aikatawa